اللفة السابع عشر قصة هنين الجزء wannan fasali ne na sadis asara na shahida za ku ji labarin haniniya wanda ku tuturan dibino yake yi wa wannan annabi namu da annabi yana daba ku tuturan dibino yana kudu ba to lokacin da annabi bai dora masa hannu ba sai aka ji ku tuturan dibinon kamar yadda doki yana haniniya ko yadda raƙumi yake kuka ga ya dinga kuka saboda rasa annabi to kaga idan kututturen dibino yana kuka saboda rasa annabi ai mu ne ya dace mu yi kuka saboda rasa wannan annabi namu wannan ita ce mahallin shahid
wa ya'rudu hadhihi al-akbar hadithu aninil jiz'i wa ya'rudu wanda yake karfafa wannan labari da muka samu daga wannan hadisai hadisu aninil jiz'i ne hadisin nan je mana magana dangane da wannan haliniya da kututtunan dibino yake wannan annabi namu wa huwa fi nafsihi mashhurun muntashir wa huwa wannan hadisi fi nafsi bi tibari ma'anahu a lura da yi a karan kansa mashahurun inda salaf a gun sahabbai da suka shuɗe hadisi ne shahararren muntashirin kuma ya ɗaiɗe da inda da falafi a gun wanda suka biyo baya والخبر به متواتر قد خرجه أهل الصحيح والخبر به بعد labarin wannan kuka da kututturen dibino yake yi labarin wato hadisi ne mutawatiri idan malaman hadisi suka ce hadisi ne mutawatiri yana ba da fa'ida na ilimi kadai ga wanda ya tsinkaya kan ilimin hadisi faƙada karrajahu ala siyayi malamai masu ingantattun hadisai sun zo da idan yi buhari ma ya rawaici wannan hadisin imamu muslim ya rawaita malamai sun ce ibn hibbana ma ya rawaita har ma ibn kuzaima shi ma ya rawaita to manyan malamai masu ingantattun hadisi kamar ibn hibban kamar ibn kuzaima kamar muhammad dan ismail al-bukhari kamar imamu muslim manyan malamai duk sun rawaici wannan hadisi a manyan littattafan su ingantattu wa rawahu min sahabati bir'ata ashar sahabban da aka rubuta wannan abun su akalla sahabban sun kai goma da doriya ko za su kai sha uku ko za su kai sha bakwai ko za su kai sha tara ya kai dai ga an ce bid'a daga uku ne zuwa tara bayan goma to sahabban za su kai haka minhum منهم أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر to ga jimiru daga cikin su goma wasu akai ubay ibn ka'ab shine mahaddaci a zamanin annabi ga yin sahabin annabi ne kuma Allah ya bai qur'ani izo sati shine huwa garawa sahaba wa qarrawahu imam shafi'i wa ibn majah wa darimi wal bayhaqi wa jabir yawwa bin abdullahi da jabir dan abdullahi shi ma sahabi ne kuma dan sahabi ne wa anas bin malik da anas dan maliki ne hadamin manzon Allah shi ma an rawaito wannan hadisi a gurin sa wa abdullahi bin umar da abdullahi dan umar huwa ashara min kai yawan mutanen ma ya fi karfin a ambata a kaba sunan su wa abdullahi bin abbas da abdullahi dan abbas dan amman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahal bin sa'id sa'idi da sali dan sa'ad sa'idi radiyallahu anhu yi ma an rawaita a gunsa arwawan buhari da muslim kenan wa Abu Sa'id al-Khudri
abu zai al-kudri arwayan darami dan darami yayin abu zai al-kudri ya dauka wa Buraidatu wa Ummu Salama wal Mudallib wa Abi Wada'ata radiyallahu anhum da buraida shi ma an rawaita a gun buraida da umma salama ummul mu'minina da mudallaba dan abi wada'a shi ma an rawaita a gunsa kullum gaba dai wayannan kulluhum yuhadithu bi ma'ana hadha alhadith duk wayannan wato suna bada wato yuhadithu suna bada labari bi ma'ana hadha alhadisi da ma'anan wannan hadisin qala tirmidhi qala tirmidhi wa hadithu anas radiyallahu anhu sahihun shi qala tirmidhi abu isa tirmidhi yace amma hadisin da aka ji a gun anas isnadin wannan hadisin sahihu ingantacce ne in ji imamu turmudi قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما jabir dan abdullahi sahabi dan sahabi kan ya ce radiyallahu anhu ma yardan Allah ya tabbata da shi da mahaifinsa baki da yana cewa كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل kana masjidu wannan masallacin a zamanin masallacin annabi masakuban an rube yi ne ala juzu'in na kali ga wato kututturen dibi ne yi ne kaman zaman wato ginshigin masallatan rubin kuma an yi da zarban dibi ne a zamanin haka masallacin annabi yake Mhm.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم
Fakan ya kasance nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah sai aka yi إذا كذب يقوم إلى جزء منها
Ina idan ka daba duk yayin da annabi zai yi kuɗa ba ya kuma sai annabi ya tsaya ila jiri min haƙi zuwa ga wannan kututturen dibinan yana dafa kututturen dibinan a hannunsa in dai zai yi kuɗa ba فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذي صوتا كصوت الإشار
to ana nan ana nan sai aka yi wa annabi mumbari to da aka yi wa annabi mumbari sana lahu mimbarin aka aikata masa mumbari mai daraja uku to nan gaba kuma annabi bai taba wannan kututturen dibinan ba to kullum sai aka ji masallaci ya rude da kuka sami na da zalika jiza sai muka ji wannan kututturen dibinan da annabi ya saba dafa yi sautan yana kuka ka sautul ishari kaman kuka irin na ra'umi yake yi shine wa amal ishar udilat to yin ishar kuka irin na ra'umi ya dinga ya sai da ya cika masallacin da kuka وفي رواية أنس رضي الله عنه amma yi ruwayan da ana ya rawaito ka san cewa yi a wancan ruwayan shi wannan kututturen dibinan yana kuka irin na saniya yake hatta حتى ارتج المسجد بقواره
to kaga ya mai da kukan na saniya yawwa eh, da ijilan jasadan lahu kuwa to shi yasa sai yake ba mu labari ya ce a ruwayan na anas hata irtajja masjid sai da masallacin ya dinga rikicewa in karaba warda da ya dau tsuma masjid ne kuwarihi ga kukan wannan saniya yana kuka irin nan saniya sai da masallacin ya rikice Mhm.
وفي رواية سهل kuma a ruwayan da aka yi daga salibin sa'ad sa'ili وكثر بكاء الناس لما رأوا به
kaji mutane suka ga kusurturan dibi ne yana kuka saboda annabi masu hankali da tunani suka ce to ai inda itace wanda ba shi da rai har yana kuka ga rasa annabi alhali kuma annabin nan ma ba itacen haka aiko shi ba dan mu haka aiko shi Allah ya ce masallaci ya ɗauke da kuka mutane suka dinga kuka saboda ganin haka itace yanzu yana nuna ya rasa annabi yana kuka to ina ga mu wanda aka aiko annabin da mu shi kenan kowa irin wannan tunanin ya zama sai kenan sai kuka wannan lafiyar sai da ya cika da kuka saboda ganin wannan mu'ujiza Mhm.
وفي رواية المطلب وأبي ya zo a ruwa ya mutallabi bin abi wada dan na baya da ka faɗa ka san dan kabilar sahamiyawa ne shi mutallab dan abi wada to ya yake cewa حتى تصدع وانشق adda ta zadda sai da ba dan kuka ba itacen ya dinga tsagewa wanshe ka ya ƙara tsagewa yana kuka kamar yadda kirjin mutum ya yi zafi zuciya za ta bai ta tsage to haka itacen shi ma ya dinga tsagewa saboda kuka kowa yana ji Mhm.
حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم
da kukan ya kai kuka sai annabi ya bar kudu ba annabi ya zo gurin itacen to da ya zo ya aka yi فوضع يده عليه sai فسكت annabi ya ɗora hannunsa a itacen daga nan sai itacen ya dinga fasa kata sannan ya daina kuka saboda rasa annabi muhammad ya aka yi وذا نعم زهد غيره wani malaman sun ƙara a ruwayan mudallabi dan abi wada'a dan dan wasu malaman sun ce ma annabi da ya zo runguman itacen yayi sai da ya runguma itacen kamar ya aka yi فقال النبي صلى الله عليه وسلم
zama shugaba annabi yana cewa annabi yana bayani ya aka yi إن هذا بكالمة فقد من الذكر inna haza annabi ya ce kaga wannan itaciya da ya gani ya daina kuka inna haza baka yana kuka ne lima faqada saboda ya rasa zikiri to amma lima faqada da aka faɗa anan mina zikiri saboda ya rasa ya rasa ambaton Allah ai ba dan wani abu ne saboda ya rasa annabi da in ya dafa yana ambaton Allah yace rasa ne itacen saboda in na dafa ina ambaton Allah ko da ka je karka ce wai dan zikirin yayi ko ka a zikirin ma sanadin sa ai annabi ne yi mana ai zikirin a gurin annabi aka ji karka yi zamani ka ce itacen wai ba dan annabi yayi ko ka dan zikirin karka je ka yi zikirin ka dafa ka daina dafa shi ai ba yayi ba ko in kuma kana so ka gwada sai ka nemi wani itacen garin ku in ka gwada yi in kana dafa yi kana dafa yi kana zikirin in ka bari in ka bari yayi yayi kukan to saboda ya rasa mai zikirin ne mai zikirin ya rasa itacen eh wanda yake kama sunan Allah ya rasa to akwai abin da larabci ana cewa an shafe wanda aka raba a matsayin abin da aka raba wanda yake zikirin ya rasa shi kenan itacen sai yake kuka kuka sa saboda annabi annabi ya rasa shi annabi yake zikiri to ya rasa wanda yake zikirin sai aka ɗauke wanda yake zikirin aka ajiye zikirin a matsayin wanda yake zikirin aka ajiye wanda aka raba a matsayin wanda aka raba ina fata kun fahimta Mm, kar dan ka zama dan zamani ka ce ai dan zikiri ne ka san wanda bai san abu ba sai tafi akan haka Allah ya gane da mu mu da Allah ya gane da mu mun gane Mm.
وزاد غيره wasu malaman kuma suka ƙara mana Mm.
والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة تهزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
to kaga nan abin ya fito fili ko yawwa a wani ruwayan da aka rawaito annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke da ikonsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laulam iltaza ba dan na zo na rungumi wannan itacen ba lam ya zala haka za da ba zai gushe ba yana wannan kukan fa daga yau dinnan ya fara kukan nan ila yau bilkiyamaci daga nan har zuwa ga ranar da za a yi tayin kiyama ba zai daina kuka ba ta hazuna saboda bakin ciki izaran lil huzni za'idu ala sabari dan bakin cikin da ya gada ba a iya hakuri to me dalili aka ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana bakin ciki ne ga rasa annabi man rasa annabi shi yasa wani malami mai waƙe ba da ja sabarun yawma da bi mawadi ne kulluha shi hakuri a kowane guri ana masa yabo illa alayka fa innahu mazamum shi hakuri akan annabi abin zargi ne in ka rasa annabi kai hakuri abin zargi ne in ka rasa annabi ba hakuri a kowane abun kai hakuri abin yabo ne amma ba akan rasa annabi ba sai yasa duk mutumin da kaga yana kuka kace me kake yi wa ne yace annabi na tuna nake yi to ka ce ayi kukan in ba za ka ce ayi ba kar ka hana yi ka bari yayi idan Allah ya sa kukan ya kai lahira to shi kenan abin da ake nema kenan eh a dalilin kukan sai ayi galijan idan Allah ya sa bai je lahira ba yana gama kukan a masa gafara Allah zai bashi annabi eh san annabi ba yi hakuri da san annabi duk mutumin da yake kuka akan san annabi kar ka zo ka ce kai hakuri kai da kaje kai hakurin munafiki ne kai to kai baka san abin da yake so ba kai baka san annabi mutum yana kuka ya rasa annabi ka zo ka ce ya hakuri to ya zai yi hakuri to kai din man da ka ba da hakurin abin zargi ne babu maganan hakuri kurin in mutum zai mutu ya mutu in Allah ya sa ba za kuma kai ga hakan ba ma dai to wanda ya mutu kuma imanin ya bana wanda ya rayu ai saboda sau da yawa akwai lokacin da wani balarabe yana karanta a taura wani bature da ya ga sunan annabi zai yage takardan a gurin to da ya bude takarda na gaba kuma ya ga sunan biyu da ya sake budewa na gaba ya ga uku har ya tadda bakwai to ji wannan lamari fa daga Allah ne sai bar abin da yake yi maza sai nufi madina lokacin da ya je madina ya sauka ya tambaya annabi kuma a lokacin annabi ya koma ga Allah to yi ne fa ana zaman makoki ya ce masa ina annabi a cikin ku sai sake jaddadawa sahabbai zaman kuka kukan su ya karu aka ce annabi ya koma ga Allah sai ne ya ce a kamo wani abu nasa na shinshina a kawo bargon annabi yana shinshina yana kuka nan ya mutu aka binne kabarinsa yana bagiya ana aka binne ya mutu saboda tunanin annabi to duk mutumin da tana annabi zai sa har ya kai ga mutuwa to alhamdulillah sai ba ba mu dan hakuri kai ma ka daure tun ba za ka iya kukan ba ka dinga yi da ko da da kukan da baki kana yi har ya koma ya zama na gaskiyar karka saki eh a tuna annabi ba a yi hakuri eh duk lokacin da ka tuna yi in baka yi idanu ba ka dinga kuka a zuciya annabi shine abin neman mu shine abin da muka dogara da yi muke alfahari to ka gani
فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
sai annabi ya umarni sallallahu alaihi wasallam to wannan umarni annabi ya bayar فدفن تحت المنبر annabi ya ce to yanzu abin da za a yi hikima shi wannan tunda bukatar sa dai annabi ya dinga dafa shi a ya dinga dafa shi sai annabi ya ce a tone garkayin masallacin nasa sai aka tona aka kai a ƙasa aka ɗau mumbarin aka ɗora a kai nan gaban annabi ya hau mumbarin to ya hau kan kutattaren dibina hata ya karamu ila zikiri a kawai kusa da inda yake ambato wa ma ya tabi min asar alkhairi da kuma abin da zai biyo na aikin alkhairi a nan da itacen ya daina kuka فذا في حديث المدلب وسعد بن سعد وإسياق عن أنس رضي الله عنهم kaga wannan haka yazo mana hadisin mudallabi as-sahami dan gajiran samiyawa da sale dan sa'ad sa'id da isiya ga dan abdullahi dan abi dala shi ka san isiya ga dan abdullahi dan abi dala tabi'i ne to wannan yi ma ka aka rawaito a gonsa ya aka yi عن أنس رضي الله عنهم kuma ya zo daga anas radiyallahu anhu yardan Allah ya tabbata a gare shi وفي بعض الروايات عن سهل رضي الله عنه a wani ruwayar da ba wannan ba an samu labarin daga sahalu radiyallahu anhu yardan Allah ya tamma daga sahala din yana cewa فدفن تحت منبره أو جئلا في السقف shi dai ya raba maganan gida biyu ya ce fadi bi na la'alla ko binne yi aka yi ta da mambari a karkashin mambarin annabin auje na biyu sarwa a ko a rufin masallacin aka ma- mai da shi to amma kaga maganan da aka binne yi a karkashin mambarin shi ya fi karfi da a ce an dora yi a saman masallaci Mhm.
وفي حديث أبي رضي الله عنه amma hadisin da aka ji daga ubayi dan kamu yardan Allah ya tabbata ga ubayi dan kamu yana cewa وكان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه
ka gane ya kasance awalan da farko idan salla nabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi yayi salla salla ilayhi sai annabi yayi masa addu'a shine ma'ana salla ilayhi wa huwa la ilaha illa annahu inda kudu bace baya kore cewa a yayin kudu ba yana dogara in yayi salla sai ya masa addu'a yine salla ilayhi ya masa addu'a Mhm.
فلما هدم المسجد أخذه أبي falamma wajima yayin da aka rusa masallacin na annabi ka san lokacin da aka rusa masallacin za a yalwata yi a sabunta ginin sa halifancin sai da na usman ne radiyallahu anhu dan a dan kara masallacin ta bangaren alqibla tausiya ce lil umma saboda al'umma sun yi yawa wasu malaman suka ce a ko a zamanin yazid dan a zamanin da ibadu yazidu yayin da yazidu ya ce ya halatta madina din nan a lokacin aka rusa masallacin ko anan ne Allah yi ne masa ne in a wancan ne ka gani a bala'i ne kenan idan a wancan ne duba masalaha ne kenan to a ƙara masallaci amma mu dai yadda muka ji an ƙara masallacin to in akwai wannan ɗin shi kenan amma wanda aka rusa masallacin gaba ɗaya aka ce za a gina to zamanin wato abdulmalik bin marwana ne ai a zamanin kuma sai da na wannan shi ne gwamna a- umar dan abdulaziz a lokacin shi ne gwamna a madina to da an buzo a bar masallacin saboda mutanen baya to abin ba zai yi ba gwamnan ba irin kokarin da bai yi ba akan a bari saboda ya zama tarihi sai abdulmalik dan marwanin yake ba yadda za a yi fa ya- dole ne sai an rusa to malam da aka fara rusa masallacin nan duk madina sai kuka malam ana rusa ga yadda annabi ya gina masallacinsa za a rusa za a gyara wani gini malam a ran nan kowa da kowa a madina sai kukan ka ga ana rusa masallacin annabi duk da ma da niyan gyara to da kuma inda kukan ya ƙari ya zama kuka da aka zo za a dan fada da foundation din ana tona malam sai ga kafan mutum da aka duba dama korin sai da na umar ne aka ce wannan kafan sai da na umar aka tono ai malam kowa yana zuwa yana gani gahi kamar yau ya koma ga Allah da gayin salif aka duba ai ga kafan umaru ga kafan umaru malam anan ma sai kuka shine kuma aka fasa tona foundation din iya nan aka dan koma gefe aka binne nan kuma aka kara to wannan labari ana samun sai ne a manyan littattafai kamar albidaya wanne haya na ibn kasir da tariku na ibn kaldun da kuma bayan nan sai tariku alkamil fi tarik na ibn asira to duk anan an yi bayanin wannan masallacin kowanne sun yi akan wannan tonin da karawan wannan shi ne lokacin da aka rusa ya zamanin sai na usman kara ma to ba yawa wannan da shi ne karawan da ya fi yawa ina fata kun fahimta
akadahu ubayyu to anan da ubayyu dan kabu da aka tono za a yi wannan fandishin din sai dauka ya kai gidansa فكان عنده إلى أن أكلته الأرض وعاد رفاتا wa kana inda hu da wannan kusa tare yana gidan ubayyu dan kabu eh har izuwa ga gala ta cinye shi wa'ada ya koma rufatan da ya riddige to da ya riddige ne ai da garan zai cinya lokacin da aka binne da ya cinya ya dai dade dai dadewa ta kai dadewa Mhm.
وذكر الإسرائيلي To, wannan babban malamin ya ambata mana wanda ake dangana shi zuwa ga garin Isra'ili wani gari ne can a ƙasan Karasano garin yake shi ya ambata mana haka Mhm.
أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى نفسه Ibadihi Isra'ili sunansa Abu Hamidu anna nabi sallallahu alaihi wasallam da'awu ila nafsi annabi ne kirawo zuwa ga kansa yace zo Mhm.
فجاءه يكرق الأرض kai wannan itacen yake zuwa yana ke da kaza yana ke da kaza sai da ya zo gaban wannan annabi namu فالتزمه sai annabi ya rungume shi ya ji ya rungume shi dan ya daina wannan kuka ثم أمره فعاد إلى مكانه bayan ya rungume annabi ya ce to ko nan gaba ai sai ka koma inda kake daga nan kuma kenan sai koma inda yake ina ba ta kun fahimta yau abu da aka riga ka binne yana karkashin kasa annabi ya ce zo wanda yana binne a gargashin ƙasa ya zo gurin annabi ya koma to ai kaga kai mutum ɗan ka dinga kiyasi da kanka ko a lahira aka binne mu in dai da ƙaunansa za mu zo gurinsa yawa in dai kana ƙaunan annabi ga ita ce ma mara rai an binne shi yana karkashin ƙasa an labda masa ƙasa ya gudo ya zo gurin annabi ina ga mai ƙaunan annabi ko an binne mu Allah ya da za mu je gurin kar ka fakkare tun da wannan ma ya je gurin annabi bayan an binne shi ya je gurin annabi to mu ma an binne shi ma ba inda za a kai mu sai gurin sa za mu je gurin sa in Allah ya yarda muna sa rai mu ma saboda san da muke masa kuma ku sa rai to alhamdulillah mu je mm.
وفي حديث بريدة رضي الله عنه فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم
kaji ya gaya mana a hadisin buraida radiyallahu anhu yardan Allah ya tabbata ya ani abin da yake ni daga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi yake kuduba ga wannan kututturen dibino ya yake إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه annabi ya ba wa itace shawara yaje in shi da da kike wannan kukan sai kututturen dibino in shi da in kina so aron da zan sa a mai sheki ila ha'idan da zai gunda zai gadin nan din da aka saro ke nan zan mai da ke ki koma ki zama mai rai ki ci gaba da ƴaƴa mhm.
تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك كوس وثمرة yace bayan na sa an mai da kai kan tumbidu laka wuru ya zan sa jijiyan ka ya tsiro ya zama mai rai wai kamalu kuma a cika ma halittanka Allah ya cika ma halittarka wai jadid laka kuwasan kuma a sabanta ma wato ganyen dibinan zarban ka ya zama sabo da kore shar wata maratan da dan itacen ka kuma ya dinga yi ana ci mhm.
وإن شئت أغرزك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك wa in shi da kuma in ba wannan kike so ba dai na baki zabi a garin suka zan dasa ki a gidan aljanna zan dasa ki a gidan aljanna fa yaqulu awliya Allah waliyan Allah su dinga jin jinin samarki da dan itacen ki wanne kike so ki ki zaba magani to yanzu dan itacen yanzu hidibino annabi ne ba shi zaɓi sai mu ji abin da za ta mayarwa da annabi amsa ثم أسقى له النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يقول Allah iya nan ma ka tsaya thumma daga nan in ka zuga lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya saurara wa dibinan dan ka san gurin in ka zo saurara ba miki shi yasa tun da annabi ya saurara ya ji ne ya faɗa to mu ma da mun zo sai mu saurara ja mana mu ji mu koya ma tafsir ɗin yadda karatun yake na'am ثم أسقى له النبي صلى الله عليه وسلم
yadda muka saurara haka to annabi haka ya saurara saurara wanda yayi to ya kai يستمع ما يقول yake jin wai to itacen da me zai bada amsa an ba yi zabi ga duniya ga lahira bari mu ji itacen nan ita ba ta da fa hisabi ba ta da jazza'i amma me itace zai zaba ne an ba ya rayu a duniya an ba kuma rayuwar lahira ga aljanna ga duniya bari mu ji me itacen zai zaba annabi yana sauraron ji bari itacen da me za ta zaba
فقال بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله annabi ya ce fa kala bal ya rasulullah ya ce me zan yi da duniya tadrisni bil jannati annabi ka dasa ni aljanna ya kula minni awliya allahi waliyan allah su danga ci na fi darin ni mace a gidan ni'ima waliyan allah su danga ci na to jama'a kuna gani fa وأكون في مكان لا أبلى فيه ya ce ka ajiye ni a gurin da mai ya annaban allah la ubla fi ba zan rike ba ajiye ni inda ba zan rike ba to al- saka mata da alkhairi jama'a ga itaciya ta zaɓi lahira da abin mu raɗa mata ne da ba ka za mu raɗa mata mace ya rasulullahi a dasa ne a inda kake aljanna ma a gidanka a gidanka ke ki ce a gidansa tun da nan kuna tare da annaba ko ina ba aljanna a gidan annaba in waliyin ya zo gidan ya zo ya ci a inda ni na nan ce ki ce a gidansa to a gidansa nan ce kin gani na ce miki a gidansa kika faɗa yayi to nan gaba karki manta da ni ni ma yawwa ni kuma a ki ce da annaba a kawo na nan ni ma tun da ni na miki dabara na ce a gidan manzon Allah ya kuma sai ki kula da mu mu ma mace albarkacin itaciya to kun gani mm.
فسمعه من يليه wanda suke kusa da annabi duk sun ji magana da itacen take yi ina ruwan Allah wani itacen gashi nan yana neman aljanna wani kuma aljanna aka fi boye aka bar duniya fa'ala lima yurid wani aljanna aka fi ganyen sa aka fito duniya a sanadiyar fi ganyen sa wani kuma a nan duniya dalilin sa kuma za a mayar za a mai da ita aljanna kaga abin ba ɗaya bane abin kurin so ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mun gode maka
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
shugaba sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa قد فعلت yace an gama an gama kawai. yadda kaga itace ya nema an yadda an gama din to mu ma ba haka eh kar ka sake da san annabi eh ka dinga yawan salati ka kula da sunnan sunnansa ka matsa da gaske ran da kaga kace ya rasulullahi annaba Allah kusanci nake so da kai a lahira inda kake na ganna a gurin in yace an gama an gama eh shi yasa tun da yace anan ya roga an gama to mu ba mu maza eh cewa ya fa'al tilo fa'il annabi yace shikenan an gama wai ba za a yi bane an yi kurin sai da jiran lokaci an riga mala'iku sun rubuta an yi komai ana jira daga lokacin ya yi itacen tana gidan aljanna waliyan Allah za su ci ta sai dai kai da baka je lahiran ba baka je aljannan ba ba za ka gani ba amma fa an gama an gama ya ce an riga an yi ba wai za a yi ba an yi to saboda haka mu dage da rike sannan sa duk lokacin da gani a mafarki ka maza annaban Allah kusanci dai muke so da kai kur ya inda kake Allah ya je ma lahira daga an ce fa alzu yadda aka yi tacen nan kai ma kama haka shikenan kayan Allah na annaba ne yi mana da aka ce an gama ka duba sigar ka gani mana ba cewa ya Allah mai da itacen nan ma guri kaza ba eh saboda annabi ya faɗa kamar Allah ne ya faɗa kuɗin ko ba cewa ya rasulullahi annabi cewa ya kaza kaza kuɗin an gama Mm, guri ne wanda in ka gani kuɗin akwai magana manya manya a ƙarƙashin wannan maganan guda ɗaya akwai alamun yarda manyan maganan yarda a ƙarƙashin sa kuɗin eh saboda daga ya ce ya yarda Allah ma ya yarda Allah ma ya yarda Allah mun gode ma ita ce yanzu da Allah ya mata baiwa yanzu ita ce yar aljanna ce fa ita ba mu ga ta yi sallah ba ba mu ga ta yi azumi ba ma yar aljanna to me yasa ta aljanna soyayya ga wannan annabi ko ka ji labarin ta yi sallah to ka ji labarin ta yi azumi to ai ba ta yi ba kuma ba a ce ta fi da zakka ba gwara gwara wanda ko ko ta yi ayanci kuma ta yi sallan to wa in min shay'in illa yin sabi bihamdi walakin la tabqa huna tasbihahu to wannan za mu gani amma dai abin da yake nuna mugu tsantsan san annabi ya sa itace ya zama dan aljanna tsantsan san annabi in mutum yana ma jayi akan mutum ka ce zo da Allah zan tambaye ka itacen nan dan aljanna ne zai ce eh dan aljanna ne sai a ce to nuna mana inda ta yi sallah babu a ina ta yi azumi to ita itace ma tana da takalifi daure daure akwai a kanta babu to ka ga san annabi ya sa ice ya zama dan aljanna yaya mumini mai kaunan annabi kana ma kenan shi ya dace ai da shiga aljanna ko to shi yasa ba wai in ana karatu ba itacen za ku gani ba mu ake nuna ba abinda ba komai bane ba ma ya rabu da annabi ya zama mai daraja bare mutum wanda yanzu da muka karanta ka ce wa laqad karramna bani adama a cikin bani adama ma Allah ya ce kuntum khayra ummati nukrijan linnazi tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah mu mutane masu alfarma al'umma mai alfarma an ta zo annabi ne matsayin ta yaya za a yi tashin da ake kona ta a wuta ta zo annabi ta zama yar aljanna yanzu mu al'umman annabi mu ba ya kamata mu so annabi fa mu ne ba yi gama aljanna ya ba sauki da wannan itaciyar shi ne ake mana nuni a karatun duk karatun littafin nan gaba ɗaya da kai ake ne ko da ka ga hankalinka an ja an kai wani guri ka dawo da hankalinka kan mutum mutum din muhallin shahiri zai dawo kai
ثم قال اجدار دار البقاء على دار الفناء قال النبي صلى الله عليه وسلم ya ce to jama'a masu hankali Allah ce ku duba ku gani mana ijdar dalar bakai ga itace ya ya zabi gidan wanzuwa ala dar lafanayi a gidan karewa itace ya zabi lahira akan duniya ya zabi aljanna akan duniya ya kai فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى
fakana hasan basari duk lokacin da malam hasan basari in dai hadisi ya biyo yake ba da wannan labarin wallahi yanzu nan gurin malam hasan basari sai yayi kuka sai yayi kuka ya ce ikon Allah ga itace ya zabi lahira akan duniya mu mutane ne itace akan san annabi ya kai inda ya kai yanzu mu kuma mai matsayi ma amma zai kara magana wa kala يا عباد الله الكذبة تهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
sai da Hassan Basri ce ya ibadullah mala Hassan Basri ce ya ku bayin Allah wai ba dan wani abu ya sa yi wannan kira ba mutane su ya tara su mai da hankali yace ya bayin Allah yace alkashe badu jama'a ku duba itaciya fa yadda take fa ta hinna tana bege ila rasulullahi sallallahu tana begen manzon Allah ya gai gaba kadan شوقا إليه لمكانه ya ce yana shauki zuwa ga annabi saboda sanin matsayin martaban annabi ya aka yi وأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه
kaji inda itace yana bege zuwa sanin matsayin annabi fa'antum malam hasan basari da mu yake yanzu mu ai an ai a haƙun mu ne ya fi cancanta an tasataku ai mu ne ya cancanta an tasitaku mu yi bege ila liqahi mu game da annabi inda itace yana bege to ya kamata mu ne ya kamata mu yi gegen gamuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk lokacin da malam hasan basari ya zo kan wannan hadisi sai yayi kuka to Allah Allah ya gane da mu ne mu da muke karatun Allah ya kanar da mu ya kara wanke zuciyar mu duk lamarin ka ta tara za ga ya koma gurin annabi in dai da san annabi a lahira za a huta duk wanda kuma ka jarrabe da kin annabi a lahira zai ya wahala in ka ji an samu sauki a lahira sai da kaunan annabi babu kaunan annabi ba sauki yayi sauki saboda Allah annabi Allah ya sani eh ya gaba daman izini ya gaba izini ya gaba daman neman ceto sha gaba ce ya gaba matsayi shi ne mai roƙa gudun Allah kuma yi ne mai nema da abin da ya nema Allah zai bayi to ya kamata da abin da mutum yake bari ya zo ya so annabi ka mutu da san annabi a lahira za ga amfaninsa duk wanda ya mutu da bin annabi a lahira ko zai ga bala'in da zai shiga mai hatsin gali mai hatara ya gane yadda Allah ya ganar da mu ku gane jama'a eh duk wata aqida ka bar da mummuna ana magana kan annabi ka zo kana wani soke soke ko akan iyayensa ko akan yan uwansa ko akan sahabansa to hanya ce ta bada ka kama eh ai zagi ba ma na sahabbai ko na wasu mutane ba musulmi man ka zage ka zama fasiki yayi kuma Allah ya hana zagin gunki mai ko ya ce kar ku zagi gunkin su in kun zagi gunkin su za su zagi Allah Allah ya hana zagin gunki Allah ya hana zagin fasiki ya ce zagin musulmi za ka zama fasiki kuma ka zo guri mai daraja ko kuma mutane masu daraja kana so ka cikin su ai ba za ka zama na Allah ba idan wani malami ne dora ka ya dora ka hanyar bata ka je ka same ka ce malam bai ce ka dora na hanyar bata haka yake eh zagi na wayannan bayan Allah masu daraja baya jawo alkhairi baya jawo alkhairi eh kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya dora ka layin da baka girmama annabi ka halaka ka halaka ka halaka ga ita ce dai kana kallo ya ga aljanna kai kuma a mai da kai gungumin ice a sa ka wuta kai asara shi itacen da ake sa yi a wuta yi al'adar itace ma danna yi a wuta ne saman soyayya ya sa yi ga aljanna to kai kuma mutum din in kai wasa kar ka zama fa kai ne na'ibin itacen shi wanda ake sa yi a wuta ya ji aljanna kai kuma ka zama na'ibin sa fa kai za danna ka a wuta ka gaji ce shi ya yi tilaka ya zare itace duk wanda ya san itace a duniya al'adar itace a kona ne ko a duniyan ma a kona ne kama abin da ake kona yi ma ya yi tsalle ya faɗi aljanna kai kuma wanda za ka kona itacen ka komo a kona ka ai wannan asara ta kai asara duk wanda ya rena annabi ko kuma wanda ya ki girmama annabi abin da ake itace wallahi za a masa shi wajajen da ya girmama annabi wanda ya bi annabin nan aka yi masa aljanna aka yi shi saboda haka muna gaya muku a dawo a danga girmama annabi Muhammad girmamawa na sanna a duniya da lahira dan mutum ya samu tsira
rawahu an jabir radiyallahu anhu hafsu bin ubaidillah rawahu wannan hadisi an rawaito daga jabir حفظي دم عبيد الله يا روجو تسجيري أكي نسونا ويقالوا ويقال عبد الله بن عمرو كما سودي أنا شو عبد الله دم حفظي حفظي دم عبد الله دم أنا دم مالك kaji yadda ruwayan ya koro ya zo wa aiman wa abu nadrata kuma an samu ruwayan daga aimanu maula ibn abi amrata dan kabilan makazumiyawa eh wa abu nadara da kuma abu nadaru sunan sa malaman hadisi sun ce manzar dan maliki shi ma tabi'i ne babba wa abu na da musayyabi kuma dan musayibi tabi'i ne jalili babba shi ma mai daraja wa sa'id bin abi karbin da kuma sai da dan abi karbi mutumin birnin hamdani ne malaman hadisi sun ce mutum ne amincacce sai da dan abi karbi wa quraibun wa abu da salihin kuma kuraibun shi ma kuraibu mutum ne mai daraja abu salihi shi ma sunansa zakawa na dan sammani haka da yan garu a littafin jarewar da adili malaman hadisi suke kiransu ورواه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن الحسن kuma an samu wannan ruwaya daga maliki dan anas anas dan maliki kai sahabin annabi da malam hasan basari tabi'i ne da sabiti kamar sunan nasu yake tabbatacce Mm.
واسحاق بن ابي طلحه an samu ruwayan daga isyaku dan abi dalha ورواه عن ابن عمر رضي الله عنهما kuma an samu ruwayan daga dan umaru shi ma ya rawaito daga wane ne نافع وابو حية shine maula balaran sanafi'u da kuma abu hayyata abu hayyata yi ma an rawaito a gunsa mutumin birnin kufa Mm.
ورواه ابو نردة kuma abu na da yi ma ya rawaito وابو da الوداك abul wadda'i عن ابي سعيد رضي الله ta عنه hanyar abu sai da suka samu ruwayan وعمار بن ابي عمار da ammaru dan abi ammaru عن ابن عباس رضي الله عنهما an samu ruwayan daga abdullahi dan abbasu وأبو هازم وعباس بن سهل عن سهل بن سعد رضي الله da عنه kuma abu hazin sunansa salamatu dan dinari ka san shi gurgu ne mutumin madina ne yana daga ɗayan masana da kuma abbasu dan sa'ad dan sa'ad sa'idi in ka ce abbasu dan sa'alu ka ce dan sa'ad sa'idi kaji dukkanin su bin abun wa suka jiyo ne ne وكثير بن زيد kuma da kafiru ai akwai sa'ad dan sa'adi agun babansa da kuma kasiru dan zairi dan kabilan aslamiyawa daga baya zama mutumin birnin aini an al-mudallabi radiyallahu anhu ta bangaren mudallabi da ɗaza ka faɗa dan abi wada'a na ma abdullahi ibn buraidata Abdullahi dan Burai da hibu wannan alƙali ne a birnin Marwa kuma shi ne babban malamin birnin Marwa din babban malamin sa ne a nan an abihi radiyallahu anhu kuma ya ji daga babansa والطفيل بن أبي عن أبيه رضي الله kuma عنه da Tufailu dan Ubayyu eh alkunyansa Abu Bada ne saboda yana da girman ciki haka Allah ya yi cikinsa yana da babba ya za ake kiransa da haka Abu Bada ne ake kiransa baban ciki نعم بن أبي أب- عن- بن أبي عن أبيه رضي الله Ya ji عنه daga dan ab- an abi daga baban nasa yi ne Ubayyu dan Ka'abu in ka je Ubailu dan Ubayyu to yi ne in kiyansa Abul Bada ne Ubayyu din an abi daga babansa baban nasa yi ne Ubayyu dan Ka'aba din نعم عن أبيه رضي الله ya عنه ji agun mahaifinsa yardan Allah ya tabbata a gare shi da mahaifin nasa baki daya قال لقاري أبو الفضل وفقه الله alƙali iyal uban malam falalu da wallafa wannan littafi ya ce wakafa wallahu Allah ya bamu dace da mu da ku duka dai muna ga bayani zai yi anan
فهذا حديث كما تراه كرده أهل صحته من ذكرنا وغيرهم من التابعين to kama a kama tarahu ya ce fa haza hadisin wannan hadisi na kukan ku tutunan dibino tarahu yadda kake ganin sa kama da ra'a karaja wanda suka fidda mana shi ala sihahi malamai ne masu ingantattun hadisai sihadi amintattun hadisai shine aya sihadi min arbabul hufa masu kiyaye hadisi ruwawu min sahaba kuma kun ji wanda aka rawaito daga sahabbai man zakarna wanda muka ambato muku manya-manya wa gairihim da wani zumina tabi'ina na tabi'ai ibn sun lullunka zama da yawa إلى ما لم نذكره akwai ma wanda ba mu ambata muku su ba fa saboda yawan su ne yasa وبدون هذا العدد يقوى العلم لمن اعتنى بهذا الباب
wa biduni hadal adadi koma bayan wannan adadin ai ko da mutanen ba su kai haka yawa ba ma ya ga ilimi ai kaga ilimi ya yi sai akwai aka ba hujja ko limani ta na jihadal babi ga wanda ya himmatu da sanin irin wannan babu wallahu والله المثوب والله المس musabbitu والله المثبت على الثواب wala domin ubangiji almusabbitu shine sarki mai tabbatarwa man sha'a min ibadihi wanda ya so daga bayansa alal sawabi akan hanya na katari to Allah ka tabbatar mu hanya ta katari